بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا ربنا أجل لنا قطنا قبل يوم الحساب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب آه ما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لا من فواق وقالوا ربنا سوء كافرا مكة a cikin maganganun da suke faɗa suna ce rabbana ya ubangijin ajillana tsitsana ka gaggauta ka gaggautar mana da rabonmu wato kitsana kaman kitsana yake yankin rabonmu kitsana qabla yawmin hisab tun gabanin ranar tashin kiyaman da aka ce za a tashi din tun ba ta mu a ba mu rabonmu domin suna cewa tunda Muhammadu ya ce idan mutum in mutane sun mutu za su tashi za su rayu kamar yadda suke da rayuwa a duniya kace ai ta zo da sauki idan an tashin ma mu a nan duniya mu ne da mulki mu ne da dukiya mu ne da ‘ya'ya ku ko mutanenku waɗansu matalauta ne in an tashin ma ko a lahira ai mun fi ku al'uta yanna malam warada in mun je lahira dukkan wanda yake da dukiya za a tayar masa da dukiyarsa yana da ‘ya'ya za a tayar masa da ‘ya'yansa a ba mu rabon mu tun daga duniya tun ba a je lahiran ba balle aka ce in an mutu za a tashi za a yi أجل أنا كنت أنا قبل يوم الحساب تنقباني رانا حساب بتيبا اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب يا رسول الله كي حقولي kai haƙuri irin maganganun da kafirai suke yi mara kyau wanda suke dangana maka ko suke dangana wa littafin da Allah ya aiko ka da shi ko annabcinka sai ka yi haƙuri ƴan uwanka annaba sun sha irin waɗannan abubuwa na maganganu iri-iri isbir alama ya ƙulu wazkur ka tuna abdana bawanmu dawud da zal aidi annabi dawud ma'abocin ƙarfi akwai ƙarfin mulki akwai ƙarfin annabci akwai ƙarfin ibada akwai ƙarfin jihadi akwai ƙarfin huduba akwai ƙarfin iya shari'a wa al'aidi hannaye wato hannaye ma'anansa ƙarfi a nan ma'abocin ƙarfi ma'abocin alheri innahu shi annabi dawud awwabun mai tsananin komawa ga Allah ne mai yawan zikiri ne mai yawan tasbihi mai yawan zikiri ne mai yawan tasbihi duk da ana jawo hankalin mu wajen mu yawanta zikiri mu yawan tasbihi din don mu Allah ya yabe mu ya ce mana abdana ya ce mana wazkur ibadana idan mutum ya shiga cikin halayen annabawa yana yin irin halinsu to Allah dama ya kwadaitar ya ce ba rufe hanya ba duk wanda ya bi irin hanyar su to za mu yabe shi kamar yadda muke yabon waɗannan za mu kusatar da shi yadda muke kusatar da waɗannan to shi annabi annabi Dawud mutum ne mai yawan ibada mai yawan azumi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum yayi azumi kullum kullum yace man sama dara ma sama wa afdar duk wanda yake azumi kullum baya shan ruwa sai ranar sallah da ranar babbar sallah da karama wannan bai yi azumi ba bai sha ruwa ba ina ma mutum yayi azumin irin azumin dan uwana Dawud ya sumu yawma yuftir yawman ya azumi yau ya sha ruwa gobe ya azumi yau ya sha ruwa gobe ya azumi yau ya sha ruwa gobe kuma yakan raba diransa lokacin sallah daban lokacin kwanciya daban innahu awwabu mutum ne mai yawan komawa ga Allah إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي وال- والإشراق da muka ga shi mai yawan son zikiri ne sai muka hore masa duwatsu in ya so ma zikiri duwatsun ma sai su amsa tare da shi in ya so ma zikiri sai duwatsun ma su amsa tare da shi kaga mu ma nan al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi an kawo mana wannan ka bude ka danna rakoda ka gani in kai ta zikiri kai ta zikiri ko kai ta zikiri kai ta zikiri ko kun tashi daga zikirin in kun sake dannawa sai zikirin ya dawo a cikin wannan dutsen shine rakoda da muka ga yana son zikiri sai muka hore masa duwatsu suna yin zikiri tare da shi wasakkar واذكر أبنا داود ذليل إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه mun hore masa duwatsu tare da shi suna zikiri tare da shi yusabbihna suna yin zikiri su duwatsun nan tare da shi bil ashi wal ishraqi safe da yamma kamar yadda yake yi safe da yamma a wurin larabawa kamar yadda turawa suke cewa idan sha biyun dare ta wuce su ce barka da safiya good morning to daga nan kuma har sha biyu ta rana in sha biyu ta rana ta wuce sai su ce good evening to kaga safe da yamma kenan wato kowane lokaci kenan na ce daga sha biyu dare zuwa sha biyun rana safe kenan daga sha biyun rana zuwa sha biyun dare yammaci kenan to masu zikiri ko da yaushe kenan
والطير محشورة
كل له والطير محشورة كل له أواب wa tsaira mahshuratan kullun lahu awwab idan ya soma zikirin nan saboda daɗin muryarsa tsuntsaye sai su rika taruwa Allah ce sai muka tara masa tsuntsaye su ma suna zikirin tare da shi sai mu tara masa tsuntsaye saboda daɗin muryarsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Musa al-Ash'ari yana karatun Qur'ani ce wannan qad utiya mizmar min mazamir Dawud wannan an bashi wani irin murya mai daɗin nan irin ta ta muryan Annabi Dawuda saboda haka saboda muryar sa mai daɗin nan to sai tsuntsa su rika taruwa su ma suna yin zikiri da tasbihi tare da shi suna kwaikwayon sa suna yi wa Allah tasbihi wa daira haka tsuntsaye mahshuratan sakana daira mun hore masa ma tsuntsaye mahshuratan an tara su kullum kowanne da duwatsun da tsuntsayen da dawudun duk lahu awwabun lahu suna suna yin wannan zikiri ne suna masu komawa ga Allah
وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب
وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب النبي داود mun ƙarfafa masa mulkinsa tun daga labarin da ka ji dai wa ƙarfa Dawudu Jalud wa atahu Allahul mulka wal hikmata wa Allahu mimma yasha tun daga wannan lokacin da ya kashe a Jalud wato lokacin da Dalutu ya rasu sai aka gadar masa da annabcin Dalutu da mulkin Jalutu ya hada guda biyu shi sarki ne kaman Jalutun da ya kashe shi annabi ne kaman Dalutun da ya gada sai ya haɗa guda biyu mulki da mulki da annabci ba su saba haɗuwa kan mutum ɗaya ba sai akan Dawud sai kuma ɗansa Sul- sai bayansa kuma ɗansa Sulaimanu nan ana yi mana karatu ne har yanzu akwai annaba kaga nan ana ambata mana annaba ne masu mulki mulkin su bai raba su da ibada Allah ba mulkin su bai raba su da Allah ba da annabi Dawud da ɗansa Sulaimanu kuma zaka ji duk Allah ya yabe su madalla da su bayin mu mutanen kirki kuma can baya an karanto mana kissar annabi ibrahim annabi ibrahim tsakanin saniya da tinkiya da akuya yana da su wani lokaci za ka samu dubu biyar dubu biyar tsakanin saniya da tinkiya da akuya za ka samu wani lokaci yana da dubu biyar saboda haka ne kullum ma yi baki a kawo bujimi a yanka musu Ah, kullum annabi da- annabi ka gani dukiya ba ta raba shi da zamowansa khalilur rahmani ba kenan ashe dukiya ba ta raba mutum da Allah kuma akwai annabi shu'aibu saboda dabbobinsa masu yawa shi aka hore masa wani annabin Allah ne ma mursali shine mai masa kiwo har shekara goma annabi Musa ba ya masa kiwon dabbobi shekara goma kasan wannan dabbobin suna da yawa suna da girma kenan tunda annabin Allah aka sake kiwon su to don a nuna maka da dukiya ba ta raba mutumin kirki da Allah mulki bai raba mutumin kirki da Allah komai dukiyarka ka zama bawan Allah kana yi wa Allah ibada dukiyar kuma kana tafiyar da ita kamar yadda Allah din ya faɗa mulkin ka kada ya raba ka da ibadar Allah kuma hukuncin ka kai adalci kada hukuncin ka mulkin da aka baka ya raba ka da Allah duk wa'azi ake mana muna wa shadanna mulka mun karfa mulkin Dawud wa atayna wal hikmata wa fadl khitabi mun bashi hikima ga annabci ga iya shari'a fa fahamnaha Sulaiman wa kullun atayna hukman wa ilma wato mutane ga ilimi ga iya shari'a ga iya hukunci amma wani lokaci uban in yayi hukunci sai dan ya nuna masa wani hukuncin daban sai a duba a ga na dan ya wuce na uban fa fahamna ha Sulaiman kenan dukkan su da kullana ta hukuma ilma dukkan su annabawa ne masu mulki ne masu shari'a ne masu gaskiya ne masu adalci mulkin su bai raba su da Allah ba wa sadanna mulkahu atina hikmata wa faslal khitabi kuma mun bashi iya huduba mun bashi iya raba shari'a yadda ake raba shari'a an ce ilimi daban fahimtan ilimi daban wato kamar yadda abu hanifa yake fahimtan abubuwa kamar yadda imam malik yake fahimtan abubuwa wato abubuwa ne allah yake fahimtar da su an ce wata rana zamanin abu hanifa wato wata mace mai wankan gawa hannunta ya manne jikin farjin wata mace aka yi aka yi ya ƙi ruwa to sai aka je aka gaya wa kasan duk rigima in ta faru babban malami ake koma wajensa da ya je ce a je a yi mata bulala tamanin na mata bulala tamanin hannun zai cire aka je aka yi wankan gawa bulala tamanin sai hannun ya tashi sai aka ce ya aka yake ta watakila ko lokacin da take wankan gawan nan da ta zo wajen farjin nan ko ta faɗi wani abu fa ashe lokacin da take wankan gawan ce wannan an sha sabon Allah da kai ne ta buga hannu eh farji ya rike hannu wannan an sha sabon Allah da kai sai farji sai kwaf sai ya kame hannu to wa ya gaya wa Abu Hanifa wannan matar abin da ta faɗa Allah ne ya fahimtar da shi da yin ilhama ta Allah ka malamai ilhama ya ba su sanin yadda ake raba shari'a da aka yi mata bulala ta shi kenan sai hannu farji ya saki hannu wato an masa an yi hukuncin kasafi ya, ya kare kenan to haka sahabbai suke da fahimtan shari'a musamman sayyidina ali a cikin su aqdahum aliyun wa aram bil halali wal harami ma'az ibn jabal haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gaya wa sahabbansa kowane mutum da abin da Allah ya fifita shi da dan uwansa a kansa wa atayna wal hikmata wa fasl al khitabi mun bashi iya magana da iya shari'a da iya hukunci وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسووا المحراب إذ دخلوا إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط
وآتينا الحكمة والخلاف وهل أتيك نبأ الخصم إذ تصوروا المهراب إذ دخلوا على على داود ففزع منهم وقالوا لا تخف خصمان بغي بعضنا على بعض فاكن بيننا بالحق ولا تشتت واهدنا إلى سواء الصراط za mu baka ya rasulullah wani labari mai ban mamaki na jarraba yadda muke jarraban bayinmu wato in wazkur abna istasawar wa atana hikmata fa al-khilaf wa hal atayka naba'ul khazmi labarin waɗansu mutanen da suke husuma suna neman a yi musu shari'a wajen annabi dawo da labari ya zo maka bari dai yanzu mu gaya maka lokacin da mala'iku guda biyu aka turo su a cikin surar mazaje guda biyu to annabi dawud yana yin shari'a yau gobe kuma ibada yayi shari'a yau gobe ibada kamar yadda azuminsa yake yau azumi yau shan ruwa to sai waɗannan guda biyu suka zo wajensa suka ce sun zo ne za a yi musu shari'a suka ce ai annabi dawud bai fito ba ba ya fitowa yau masu gadi suka ce ai ba ya fitowa yau akai akai ba sa fitowa shikenan ka san sha'anin mala'iku sai suka haura suka haura ta katanga suka je suka same shi inda yake zaune suka zauna a gaban a gaban sai ji tsoro yaya mutane za su shigo min har cikin gida har inda nake ce kar ka ji tsoro mu shari'a ta kawo ba faɗa ba shari'a za ka yi mana ba mun zo mu maka wani abu bane shari'a ta kawo mu kar ka ji tsoro za ta kawo khasmani mu mu masu husuma ne muna jayayya ne mu guda biyu ba zai ba su na alabadin ɗayanmu ne ya zalunci ɗaya fakun baina na bil haƙi kai mana shari'a ta gaskiya da adalci wala tushit kada ka zaga wato karka karka yi rashin gaskiya wato barin hanya shine shabba ya nisa ya nisa da hanya shi yasa ake kiran shedanu shedan wato mai barin hanya wala tushit karka saki hanya karka saki layi cikin shari'a fa kuma na bil haqqi wala tushit wa hadina ila sawa'is sirat kuma kai mana hukunci na daidai ka shiryar da mu zuwa hanya madaidaiciya mai gaskiya ka bashi gaskiyarsa mai kuskure ka bashi kuskurensa
إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وأذني في الخطاب wannan shi mai ƙara shi ya fara yin magana sai ranka ya daɗe alƙali wato annabi mai yin shari'a wannan mutum ɗan uwana ne yana da tumaki tis'in da tara ni ko ina wali na ajatun wahida ni ko ina tinkiya guda ɗaya faƙala akfilni ya ce lalle ne dole sai in bashi tinkiyan nan ta dole ya haɗa ya cika tumaki ɗari wa azzani fil kiɗa kuma ya tsananta mini ya rinjaye ni wajen magana dole ne sai na bashi tinkiya ɗayan nan dole sai ya sa ta cikin tumakinsa ya haɗa tumaki ɗari ƙara قال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال.
قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه فاستغفر ربه وخر راكعا وناب
قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكيا وأناب آه النبي داود بيتي kai yaya aka yi haka aka yi bai tambayi mai tinkiya ɗaya ba mai tambayi mai tinkiya 99 ba ko bai ce kai kawo shaida ba sai ya ji a zuciyarsa a fili akan wannan magana shi mai tumaki inda tara dinnan shi ne yake nema ya zalunci dan uwansa mai tinkiya ɗaya ba tambayi mai tinkiya ɗaya ya yi magana ba ba ce mai tumaki inda tara kawo shaidu ba to da aka yi haka sai ya ce laƙas zalamaka bi su'ali na ajadika ila ni aji hakika wannan ya yi maka zalunci tunda dai kai tuma tinkiyarka ɗaya ce shi ko tumakinsa tis'in da tara amma yayi mas ya nuna ƙarfi dole dole sai ka bashi tinkiyar nan ya cika tumaki tis- tumaki ɗari hakika ya ya zalunce ka da ya tambayi ka wannan tambaya dole ka ka sallama masa tinkiya ɗayan nan don ya cika tumaki ɗari kai ka ko ɗaya babu hakika ya zalunce ka wa inna kathiran min al-khulala'i la yabghi ba'dhum ala ba'd to wannan magana ko annabi Dawudu ne mai shari'a ya faɗa ko kuma Allah ubangiji ne yake gaya mana yace wa inna kathiran min al-khulata'i la yabghi ba'dhum ala ba'd haqiqa yawancin mutanen da suke hada harkar ciniki da ƴan uwansu haqiqa waɗansu haka suke yi suke danne haƙƙin ƴan uwansu suke musu zalunci in sun hada hulɗan ciniki illa allazina amanu wa amilus salihati ba wanda zai kukuta da irin wannan zalunci da danniya da da da- da ɓoye gaskiya da danne kayan ɗan uwa illa allazina amanu wa amilus salihati sai dai mutanen da suke da imani suke da kyakkyawan aiki tsakaninsu da Allah domin kyakkyawan aiki musamman sallah da zikiri sukan hana mutum sabon Allah utul ma uhiya ilayka min alkitabi wa aqimis salah inna salata tanhi anil fahsha'i wal munkar wa la zikrullah akbar sai dai masu imani masu kyakkyawan aiki sune Allah yake kiyaye su zaluntan yan uwansu wa qalilum ma hum su kuma a cikin mutane masu imani da kyakkyawan aikin nan yan kaɗan ne walakin na akthar nasi la yu'minuna yan kaɗan ne wa zanna dawudu dawud da ya ga wannan ya lura ci ah shin kan menene ya faru ne wa'annan kan ko ba mutane ne bane daga kofar gida ba buɗe kofa ba sallama ba sanarwa ba ko ko in ga mutane cikin cikin wurin da nake harwa nake ibada shin wa'annan ko ba mutane bane sai Dawud ya zaci a zuciyarsa dai wani abu ya faru Allah ne ya jarrabe shi annama fatannahu wa zana Dawud annama fatannahu fastaghfar rabbahu sai atto in nayi wani abu dai Allah na tuba Allah na tuba fastaghfar rabbahu wa kharra sai ya fadi ya fadi raki'an wa ana ba ya koma ga Allah a cikin wannan kissoshi akwai isra'iliyat wato kissoshi na yahudawa da suke shigarwa cikin musulunci domin bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi akwai malaman yahuda da yawa da suka musulunta to sun musulunta din nan sahabbai larabawa suna ɗaukan su kawan malamai masana to saboda kyakkyawan zato suna yi musu tambayoyi suna ba su amsa musamman su amrun as ah, su- musamman abdullahi ibn amri suna rubutawa to in an rubuta ne sai a zaci abin kamar yadda suka faɗi nan haka yake a cikin hakika alhali ku an riga an ɓata shi tuntuni kamun ya iso kan wannan sahabin da ya musulunta ta nan ne isra'iliyat suke shigowa isra'iliyat a nan ƙaryar da suka yi a nan ba ta dace wa ko limamin garin nan ba balle annabi dawuda wai yana sallah wani tsuntsu mai kyan gaske ya zo gabansa ya sauka ya miƙa hannu zai kama tsuntsun tsuntsun ya tashi ya sake miƙa hannu har abin ya kai shi ga iska ta ɗauki labule ya ga matar wani shi oriya mai kyan gaske wai sai ta ɗauke masa hankali wai a ƙaryan yahudawa fa ba haka aka yi ba fa na gaya muku ko limamin garin nan ba zai haka wallahi annabi dawud wai maza maza sai yake mijinta a tura shi wajen yaƙi je ya mutu saboda ya auri wannan matar annabin Allah ne har zai ga matar wani ya mata kallon sha'awa matar aure har ya ce ya kamata a kashe masa mijinta don ya aure ta wannan kissa ce ta Yahudawa to wannan tun da yake mun warke kissa ce ta banza ta Yahudawa sai mun sha jawo ta ga baki daukar mu bata mutane rai to ɗaya kenan na biyu an ce a'a eh akwai maganan mace a ciki gashi ma a ƙur'ani ai ɗan wani abu na lafazi ya fito ciki matar mai kyau ce tana zawarci oriya yana so dawudu yana so to dawudu yana da mata 99 oriya baya da mace ko ɗaya to wajen zawarcin nan wa azzani fil khidabi sai ya rinjaye ni wajen huduban matar sai ya aura sai ya rinjaye ni wajen huduban matar fil khidabi wajen neman auren sai ya rinjaye ni ya aure ta alhali maimakon ya bar mini ni da ba ni da mace ko guda daya shi mai mata tara ya bar mini mana ni in aura amma sai ya rinjaye ni wajen neman auren fil khidabi hudba ba neman aure kenan ba sai ya rinjaye ni wajen neman auren ya aure ta to in maganan mace ta shigo anan ma yadda aka yi kenan kuma halal ne basarake ya nemi aure tare da talaka in rabon talakan ne ya aura in rabon basarakan ne ya aura dan wannan ah, ya nemi yar abu huraira abdulmalikin marwana ne Ah, ya nemi yar abu huraira ko shi dan marwanu ne da kansa naman ta kistar ya hana shi shi abu huraira sai ya ya ce ki zo mu tafi nuna miki mijinki suna tafiya su biyu da uban da da da yar suna tafiya suka je gidan sa'idun musayyib shugaban tabi'ai bismillah ka fito na kawo maka amarya ka zo kawo sadakin daura maka aure ya hana dan sarki ya zo ya aurar wa almajiri to in haka ne in maganin mace ta shigo abin da aka yi kenan ɗaya kenan na biyu a cikin hanyoyi na gaskiya in fa wannan gaskiya ne yakan faru bai bai haramta ga annabi ba ya nemi aure tare da wanda ba ba annabi din ba na biyu kuma sun an zo an yi shari'a mutane sun zo sun kara a gabanka in wani ya faɗi magana a albayyinatu alal mudda'i wal yaminu ala man ankar Ibdi ya ga maganarsa haka kace eh ko kana da shaida ina da shaida kawo shaidun shi- kawo shaidunka ko kuma a tambayi wannan da fari abin da ya faɗan ka yarda da shi ce bai yarda da shi ba to ka ji bai yarda da abin da ka faɗa ba kai ka kawo shaidan tabbatar da maganarka ya kawo shaida in ya kawo shaidun ba abin da ya soke su to sai a yi shari'a to annabi dawud bai tam- bai tambayi maran macen nan ba in in maganar matar ne bai tambayi mai mai mai tinkiya inda tara ba bai tambayi mai tinkiya ɗaya ba sai yanke hukuncin hakika laqad zalamaka ya zalunce ka bisa Allah jatika kuma shari'a ba haka ake yi ba to su ku annaba dan laifi dan kankani idan ya faru sai ya zama musu babban abu a zuciyarsu tsakaninsu da Allah to wannan fa ya samu Dawud yayi ta kuka yayi ta kuka yayi ta kuka yayi ta kuka har komai ya ji tausayin sa to wannan iyakan abin da ya kamata a faɗa kenan ba irin na kissoshi da ake samu na Yahudawa cewa ya tura mijinta oriya ya je yaƙi bai mutu ba aka sake tura shi wani yaƙin bai mutu ba aka sake tura shi wani yaƙin bai mutu ba aka ce a tura shi wani yaƙin da ba sai da ya mutu tukar ya samu ya aure ta wannan annabi Dawud ba zai yi wannan ba
فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب wato da ya yi istighfari ya tuba muka yi masa ya sujjada muka yi masa gafara fastaghfar rabbahu wa kharra kama ana faghfarna lahu zalik sai muka gafarta masa wannan abin to wannan abin menene in ji masu tafsiri maganan matar ne ko ko maganar rashin tambayar shaida din ne shi annabi Dawud yadda aka yaudari Adam Iblis ya rantse masa da Allah ya yadda haka Adam ah, haka shi Dawud da ya ji maganan wannan mutum a kyakkyawan zatonsa wannan dai ba zai yi wannan mutum ƙarya ba haka aka yi ba sai an nemi tambayar wannan ba ba sai an nemi shaidu ba hakika a fili ne wannan mutum ya yi zalunci da kyakkyawan zatonsa ya hukunci da wannan to wannan din ya zama dan laifi har ah, ya ga lalle Allah ya jarrabe shi ya yi ta tuba ya yi ta tuba ya faɗi ya yi sujjida ya yi ta kuka ya yi ta kuka har komai ya ji tausayin zai yawan kukansa alaihi salam to saboda wannan duk ana jawo hankalinmu ne kun ji dai da can ma yana tasbihi yana zikiri har har tsuntsaye suna yi tare da shi lokacin da ba ce yayi laifin kuma in laifin ne duwatsu ma suna yin zikiri tare da shi to yanzu ko an ce wai yayi wani laifi gashi kuma ya ya ƙara akan zikirin ma da tasbihin ya hada da duk da kuka cewa yayi laifi to duk da mu ake jawo hankalinmu mu masu jin Qur'anin nan don kowane mutum yayi hukunci da adalci kun ji annabi Dawud ma ya yi hukunci don bai tambayi shaidu ba bai tambayi wanda ya kai kara ya kare kansa ba ya faɗi hukunci an ce ya yi laifi to balle mu kenan kowa ya mai da hankali ya yi adalci ko a gidanka sannan kuma zikiri da tasbihi a riƙa yin su da yawa a goge zuciya kun ji bayin Allah yadda suke lokacin zaman lafiya ma zikiri tasbihi lokacin bala'i ma zikiri tasbihi duk da mu ake jawo hankalin mu wa inna lahu indana rasulahu husnawab ya rasulullah ka san ko dawud yadda ke a wurin mu kai dawud wa inna lahu indana lazulfa mutum ne yana daga cikin manyan bayin mu makusata kaji yana daga cikin manyan bayin mu makusata wa husna ma'abi mai kyakkyawan makoma dama yana daga kyakkyawan makoma shi annabi ne mursali saboda haka ne yake da waɗannan abubuwa duka kowa ambace zai ci dawud alaihi salam
يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون كلام يضلون إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب يا داود يا داود الله كنا دباينسا عند أن محمد ذا أكرا ويا محمد ذا أكرا يا أيها الرسول يا أيها النبي يا أيها المزمل يا أيها المدثر أما بذا يا محمد با saboda koya mana girmama shi shi ma bawansa ne kaman Dawudu kaman Adam amma zai ce ya Dawudu ya Adam ya Nuhu ya Ibrahim ya Musa ya Isa ya Harunu ya Yahya ya Zakariya amma banda ya Muhammadu sai a masa kirari da girmamawa ya ayyuhar rasulu ya ayyuhan nabiyu amma ba ya Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam ya Dawudu sai muka ce masa ya Dawudu ya kai annabi Dawudu inna mu ne ja'alnaka muka mai da kai khalifatan fil ardi kai ne wakilin mu a bayan ƙasa mai zartar da hukuncin mu mai yin shari'a maimakon mu ya tuna fa shi wakilin manzon Allah ne an kafa shi ne don ya zama wakilin manzon Allah ya isarwa Hausawa maganan da aka aiko manzon Allah da larabci Hausawa ba sa jin larabci kuma annabin su ne a samu wakilin manzon Allah ya isarwa Hausawa da wannan magana ta Allah wanda ta fito daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da larabci shi wakilin manzon Allah ne ko da hausa ko da filatanci ko da yarabanci ko da nufanci ko da kowane bakin duniya inda ka fassara alqur'ani ka tabbata ba maganan ka kake yi ba maganan Allah kake isarwa akan kujeran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ka kiyaye kanka ka ji fa annabi Dawud ma yanda aka ce masa manzon Allah ya ce man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maqadahu minan nari duk wanda ya mini ƙarya da gangan ya shirya masaukinsa nan an shirya masa wurin tarewa sa wuta to mu da Allah ya ajiye mu saboda kaddara da tafiyan magabata aka ce mu ne masu fassara Qur'ani to kowannen fa ya san yana zaman kan kujerar manzon Allah ne wanda tafi karfin sa ana son kada abu biyu su shigo kan jahilci ya shigo kada son zuciya ya shigo idan jahilci ya zo in an ka in magana ta zo gabanka wanda baka sani ba ba sabjan naka bane ba fannin ka bane to jahilci ya zo in ba kai magana ciki to maganar jahilci za ka don baka sani ba duk wanda zai magana akan ilimin da bai san shi ba to a lokacin shi ba malami bane maganar jahilci yake yi to saboda haka in ko ka sani ka ki sani to wannan maganar son zuciya ne mai son zuciya ko bai kamata ya zauna kan kujerar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam kuma ja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabiha wa la tattabi ahwa alladhina la ya'lamun wato kowa yake fassara qur'ani hakika yana zauna kan kujerar manzon Allah ya mai da hankali banda maganar jahilci banda maganar son zuciya jahilci abu wanda baka sani ba ka ce za ka yi magana a kai to ka shigar da jahilci cikin sha'anin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ka san gaskiyarsa amma ba ka son wannan gaskiyar kana so ka juyar da ita kamar da ita ƙarya to ka sa son zuciya akan kujerar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka ne ma wato ina jawo hankalin masu tafsiri mu ɗan uwan masu kwaikwayon tafsiri mu ba masu tafsiri bane masu kwaikwayon masu tafsiri ne sai da Allah ya mana gafara wato a cikin tafsiri babu zagi babu zagi babban kahuri ba kaman fir'auna Allah da ya aiki manyan mutanen da suke da asorati da hujjan yin wa'azi kowane iri Musa Haruna Allah ya san har abada Fir'auna ba zai musulunta ba shi Allah ya sani amma mu ban sani ba Musa da Haruna ba sani ba Allah bai sanar da su ba yace fa qula lahu qawlan layyinan in kun je ku yi masa magana a hankali a hankali la'allahu yatazakkaru aw yakhsha in kun gaya masa a hankali watakila zai yi tunani ya ji tsoron karshen karshen lamari ka gani Fir'auna kenan wannan ko Musa da Haruna kenan annabi da kansa an ce masa ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana ka kira mutane zuwa ga addinin ubangijinka da hikima da wa'azi mai kyau in ku jayayya ne ta jayayya ce ta zo to ku yi ta a hankali da yin bayani da yi ta a hankali a cikin ruwan sanyi ba da fushi ba da yin bayani bilati ya asan to haka ne ya kamata dukkan magajin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi amma ka zauna kana nuna fishi kana zage zage kana kama suna mutum wannan ba magajin manzon Allah bane manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine fa aka saukar masa cewa wala tasubbu allazina yad'una min dunillahi fa yasubbu Allah adwan bighairi ilm kada ku yadda ku zagi dodannin da kafirai suke bautawa in ku kun zagi dodannin su zai jawo su zagi Allah ku da kuke bautawa ku kuma kuka jawo kenan bayan fir'auna ba mugun kafiri kamar Abu Jali randa ɗansa ya musulunta ikramatu ibn Abi Jahlin annabi ya ce ya jama'an musulmi ياتيكم إكرمة مؤمنا فلا تسبوا أباه فإن سباب الميت يؤذي الآية ولا يسيل الميت قاف إكرمة zai shigo cikin mu nan yana musulmi don Allah kar wani ya kuskura zagi ubansa Abu Jahli Abu Jahli fa an yace kar a kuskura zage shi don kada ran ikramatu ya baci to kai mai wa'azin musulunci a ina wani addini ka samu wa'azin zagi kana kama sunan mutane ba dai na annabi bane ba na annabi bane ayyada kai bayanin ilimin ka abin da wani bai sani ba in ka faɗe shi yanke damuwarsa ba ruwanka in ya damu ya zo ya tambaye ka in ku bai ya ki tambaye ka kuma ya damu ya je ya ta damuwarsa misalin ka bai yadda alqur'ani yake cewa Allah ba shi da da wani sun ce Allah yana da da sai mun fassara alqur'ani mun ce Allah ba shi da da kaga mun faɗi ilimin da ba sani bane in suna so su tambaye mun ba su je su ta damuwarsu to amma dai a kamo sunayen mutane ko addinin su ai ta zagi wannan ba ɗabi'a musulunci bane ka kira mutane a hankali a hankali wata rana je na sa wani tsoho sarkin gari ne arne ne kuma arna ne amma an samu sun so musulunci kaɗan kaɗan sai na same na faɗi sunansa ranka ya daɗe Allah ne ya yi ka ice haka ne kuma ya yi ka namiji ice haka ne ya baka mulki ice haka ne ya baka lafiya ice haka ne ya baka mata da ƴaƴa duk wannan garin talakawanka ne yanzu kai ko tunda kake mai ka taɓa yau Allah yace babu nace haka ya kamata duk alherin Allah ya yi ka ya yi ka mutum ya yi ka namiji yana baka numfashi kana shaƙa a cikin iskarsa ya baka ruwa kana sha yana baka abinci ya baka kowane irin jin daɗi ya ma fifita ka mai da kai sarki amma kace kai da bakin ka zaka ka shekar wajen saba'in amma kace baka taɓa Allah komai ba haka ya kamata to wallahi ban taɓa sai ya fashe da kuka sai ce zan karɓi musulunci na bashi musulunci muka shiga gidansa muka wawware matan da ya kamata ya rike da waɗanda bai kamata ya riƙe muka raba wallahi faɗin la ilaha illallah ina sai da ya gagari wata aka buga sai ta faɗi wani abu ba wannan bakin bai iya ba to haka ya kamata musulmi yayi an bar ka tallata addinin ka amma ban da zagin wani idan kai bayanin naka wani ya ji kaman da shi kake kyale shi ba da shi kake ba karatu kake yi amma ban da zagin mutane ban da zagin addinin mutane wannan shi ke kawo rashin zaman lafiya a ƙasa kuma ba a umurce mu yi haka ba mu musulmi ya kamata mu haɗa kanmu mu haɗa kanmu idan mutum ya fi ka shekaru ya fi ka ilimi idan ka rena shi ka zage shi to fa kai faɗa da Allah kai faɗa da annabi to annabi sallallahu alaihi wasallam ran da zai bar saura kwana ran alhamis ciwon sa yayi tsanani jumma asabar ladi sai zai tafi ciwon sa ya tsanani ran alhamis sai mutane ko ina gungu gungu ana kowane titi kaje muje mutane suna suna zanzaune suna kuka sai ji labari sai ta kira masa kowa da kowa a masallaci zai wa'azi a ɗaure min kan nan nawa a daje ni ya je ya zauna a kan ce ya yi yayi godiya wa Allah yayi salati wa annabi yayi wa salati wa kansa da ƴan uwansa annabawa yace ya yayi sallama wa jama'a ce jama'a na ji abin da yake damun ku wai kuna zanzaune ko ina kuna kuka wai kuna jin tsoron kada annabin ku ya mutu to wai annabawan mutane su mutu ko annabin ku ba zai mutu ba to zan muku wasiya yayi wasiya doguwa zan faɗi uku a cikin wasiyoyi ta ce na riƙa sheku da mahaddata alƙur'ani su ne suke ɗauke da abin da Allah ya aiko ni da shi duk wanda ya so su ya so ni duk wanda ya girma su ya girma ni duk wanda ya ƙi su ya ƙi duk wanda ya rena su ya rena ni kuma na riƙa sheku masu ilimin addini masu yin bayanin addini su ne suke yin bayanin abin da Allah ya aiko ni da shi duk wanda ya so su ya so ni duk wanda ya girma su ya girma ni duk wanda ya ƙi su ya ƙi ni sannan ya shiga maganan bayi mutane ne ƴan uwanku Allah ya mallaka muku su to ku ciyar da su irin abincin mutane ku tufar da tufafin mutane in kun sa su aiki yayi yawa ku taimake su yayi maganan mata sai ku yi hakuri da su da da da kashin hakarkari aka halicce su kafin shi da shi hakarkari dama a karkace yake sai hakuri ya ta ci gaba da wannan to anan kuma ya faɗa a wani wuri mallam ya kirka birana wala ya san sabirana wala lil alimina haqqan falaysa minna duk mutumin da bai girmama babba a cikinmu ba bai ji tausayin yaro cikinmu ba bai girmama ilimi a cikin to mun kore shi daga daga cikin mutanen kirki ba an kore shi daga musulunci bane a'a an kore shi daga musulunci daga cikin mutanen kirki ne kamar dai manya suna zaune ka dubi wani kaga halin sa ba ka tashi ka koma waje tashi ka koma waje to don Allah zagin Sidi Abdul Qadir da Shehu Tijjani da Shehu Dawud don Allah wa'annan ba tsofi bane ba masana Qur'ani bane ba masana ilimi bane to wanda ya zage su ya rena su da shi da abdulkadir shehu tijani koko da annabi yake wanda ya hana to irin waɗannan abubuwa ya kamata a ɗauki ladabin musulunci mu da kanmu tukunna mu haɗa kanmu mu bi tartibin da Allah ya jeranta mana ka jiran wanda ya fi ka shekaru ka jiran wanda ya fi ka ilimi a zauna lafiya sannan in mun yi kyakkyawan hali makwabtanmu wanda ba musulmi ba sai su ga kyakkyawan halinmu har su yi sha'awar mu su shiga neman addinin mu amma sun ga mu ba mu zauna lafiya ba don Allah kana ka fito kana tafiya kana neman inda zaka tsira hanya ta sai ga ana gobara a gidan da zaka ga wata hanya kuma ba gobara a gidan wani hanya zaka bi to mu kanmu muna faɗawa zai shigo cikin mu muna koran junan mu hudin ma kai kai ma kafiri kai ma mushriki kai mu muna koran junan mu tukunna don Allah mu bar wannan hali mu bi tartibin da aka jiranta mana kai karami dole ka girma babba in ji annabi kai wanda baka da ilimi da yawa ka girma malami in ji annabi in ka rena babba ko ka rena mai ilimi to wannan kayi jayayya da annabi sallallahu ya hana addini sa ya hana idan mun yaka su waɗanda suke makwabta mu jawo hankalin su mu jawo hankalin su da ba da da ba, ba wannan addinin da suke yi ba wani abu da ban suke yi nasara ya zo ya ja hankalin su da kyakkyawan magana da kyakkyawan aiki da kyakkyawan hali ya ja su ya ba su addinin sa me yasa mu ba za mu koyi irin wannan ba mu mu kyakkyawan hali din ai mutum in ya sai ya ji kanshin turare ne zai tambaye ka turaren nan ina ka samo shi amma duk ya ji kana wari wa zai tambaye ka ina ka samu warin nan Allah ya kamata mu haɗa kanmu ko kowa ya san mai mai karami ya san shi karami babba ya fi shi mai karamin ilimi iri na ya san shi mai karamin ilimi wanda ya fi shi ilimi ya fi shi sai mu zauna lafiya ko hawa irin na na na, na gidan sama idan ka zo gangarwa ko hawa in ka ka kace zaka tsallake matakala guda uku ka sa- ka sha wahala wajen gangarwa ma in kace zaka tsallake guda uku zaka wahala amma in kana bi ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya sai ka tafi lafiya yadda Allah ya jera mana kenan waɗansu na zage zage su zagi addinin waɗansu su zagi ɗayiƙar waɗansu duk wannan duk ba ba ba fassara ba tafsiri a ba tafsiri bane don Allah mu jara har- hankali mu jara halin mu don Allah kun ga yadda yadda Allah yake da annabin sama don bai tambayi shaida ba bai tam- bai tambayi wanda aka yi ƙara ba ya zartar da hukunci aka ce yayi laifi balle ni balle kai don Allah mu kiyaye kanmu ya dawudu inna ja'alna khalifatan fil ardi fa kuma ya bisa qira'atu wa hadna ya ce ah, ya dawudu inna ja'alna khalifatan fil ardi fa kun bayyana nas bil haqqi wa la tattabi'il hawa kai hukunci tsakaninka da Allah kai hukunci da gaskiya kar ka bi son zuciya fa yudillaka an sabilillah in fa ka bi son zuciya zai raba ka da hanyar Allah kaga annabi ne ma'asumi ake wa wannan magana wanda har abada ba zai bar hanyar Allah din duk ma'asumi ne inna alladhina yadilluna an sabilillahi lahum azabun shadidun bima nasiya ma hisabi kuma kai ka riga ka sani duk wanda ya bace ya bar hanyar Allah to ya fada cikin wata irin azaba mai tsanani mai tsanani saboda me bima nasu yawmal hisabi domin lokacin da yake sabon Allah nan ya manta za a yi tashin kiyama za a yi hukunci shi yasa ya wannan to zai gamu da azaba saboda ya mance tashin kiyama sa a yi hisabi shi yasa ya faɗa wannan haƙƙi na Allah ko haƙƙi na bayin Allah dama haƙƙin guda biyu ne ko haƙƙin Allah ko haƙƙin bayin Allah وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار ubangiji yace wajibi ne ai adalci wajibi ne ai adalci ni ne mai sama ni ne mai ƙasa ni ne mai komi ni ne mai kowa amma na haramtawa kaina zalunci kuma ku haramtawa junanku zaluncin junanku wannan saman da kuke gani da wannan ƙasar da kuke gani ban halicce ta don wasa ba a'a dan gaskiya na halicci wannan saman da wannan ƙasar ko bata tsaya don wasa ba bata tsaya ƙasar bata tsaya don wasa ba, duk gaskiya ke rike da su inna la yumsiku samawati wal arda an tazula al haqqu min asma'ihi ta'ala zalika wa inna la huwa al haqqu wa ma karayna as-samaa'a wal arda ma bainahuma batila zalika zannu allazina kafaru zaton kafirai kenan an halicce su amma su zo duniya kawai sudan su je su yi abin da suka ga dama a'a kuna bayina na kawo ku duniya amma ku je ku yi abin da kuka dama a'a a'a wa ma karaktu jinna wal insa illa liya'buduni ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yutimuni wato ban halicci mutane da aljanu sai don su bauta mini a bisa dul hikima kenan ma uridu min- minhum min rizqin wa ma uridu an yutimuni ban halicce su don su bayina don su nema mini dukiya arziki ba ko su nema mini abinci ba a'a na halicce su ne don su bauta mini to saboda haka kowane abu Allah ya halicce shi ne don ya bauta masa in bai bauta masa a zahiri na shari'a ba dole ya bauta masa a cikin baɗini na haƙiƙa a ghaira dinin lahi tabguna wa lahu aslama man fis samawati wal ardi daw'an wa karha duk abin da yake sama duk abin da yake kasa ko ya ki ko ya so shi musulmi ne wanda ya sallama Allah a dole kamar aikin sakataren gwamnati da aikin fursuna ina ce kowa na aiki wa yake da kyakkyawan wurin kwana wa yake da mummunan wurin kwana fursuna zai ya ini aiki yana shan wahala a rana amma je ya kwana ɗakin fursuna shi kuwa sakataren gwamnati a cikin inuwa yake da AC da kuma aikin nasa bai wuce sa hannu ba amma shine da girma shine da wurin kwana mai kyau ah, to kowane abu mun yi shi mun halicce shi ne dan gaskiya ذلك وان الله هو الحق وما كرهنا السماء والارض بين باطلا ذلك ظن الذين كفروا kafirai suna zaton kowa je abin da yayi abin da ya ga dama ne a'a ba ba halice ku sudan ba ba halice ku sudan ba ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار duk mutumin da ya zi- ya zaci Allah ya kawo shi duniya ne kawai don ya ji daɗi ya sha daɗi ya kwana inda yake so ya faɗi abin da yake so ya aikata abin da yake so ya ci abin da yake so ya sha abin da yake so ba ruwansa da dokokin Allah duk wanda ya zaci wannan lallai ya zama kafiri kuma akwai azaba ta wulakanci a cikin wuta wa kafirai wailul lil ladzina kafaru minan nari أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار غير الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض أو نجعل المتقين كالفجار haka kuma mun mun gaya muku ba mu yi sama da ƙasa don wasa ba a'a don ibada muka yi muk- do- don su yi mana ibada idan muminai sun yi ibada cikin shari'a kafirai sun yi ibada a dole ko sun ki ko sun so a cikin aikin Allah suke dole in Allah ce ku tashi ku yi- ku tashi ku yi- ku yi sha- ku yi kashi wa ya ce su yi ku dai ku je ku yi tsari wa ya ce su yi ku dai ku je ku nemi ruwa ku ci ma- abinci ku ci ku nemi ruwa ku sha wa ya sa su ku dai ku nemi aure wa ya sa a wannan ka ba su ki ba ko dole dau'an wa karhan dole ko ka ki ko ka so sai ka bauta Allah ka bi umurninsa in ya biyo ta hanyar shari'an annaba musamman yanzu shari'an annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to kai bawan Allah ne mutumin kirki makoman ka mai kyau in ku zama a dole ne to aiki ne irin na bursuna ka sha amilatun nasibatun tasla naran hamiyatan ka sha aiki ka sha wahala ka koma wuta أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار me suke zato ne su mutane suna tsammanin za mu mai da waɗanda suka yi imani suka yi kyakkyawan aiki mu yi musu yadda muke wa almufsidina kalmufsidina fil ardi kaman masu banna a bayan ƙasa am naj'alul muttaqina kal fujjar koko suna tsammanin za mu mai da masu tsoron Allah ne kaman fajirai makiya Allah dama mun yanke hukunci inna labrar lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim kar masu mugun aiki su da cewa za mu yi musu abu mai kyau a lahira a'a tunda sun mutu suna kafirci babban zalunci kenan wanda za su shiga wuta ba za su fito ba har abada ko ko suna fajirci zalunci karami wato musulmi mai kaba'ira mai manyan sabon Allah kenan shi ko rakiya zai yi zai dawo saboda ya raka sun sha giya tare kafiran ya raka sun yi liwaɗi tare ya raka sun yi zina tare ya raka sun yi sata tare duk wannan ayyuka ba da musulmi bane nasu ne musulmi ya raka su suka yi saboda haka in bai ciwo ba zai rakiya a lahira ma amma shi zai dawo tunda ba gidansa da can wuta ba wattaqun nar lati uidda lil kafirin to ala ba za mu mai da mutumin kirki kamar mutumin banza ba ba za mu mai da mai tsoron Allah kamar fajiri ba ko wani fa man yamal mithqala dharratin khairan yarahu wa man yamal mithqala dharratin sharran yarahu saboda haka mu kokari mu aikata mai kyau don mu samu mai kyau kar mu aikata mummuna don mu tanda mummuna Allah ya kiyaye كتاب أنزلناه إليك مباركا ليدبروا آياته وليتذكر ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الباب ساد والقرآن ذي الذكر Allah ya ce ya rantse da wannan alqur'ani mai tunatarwa mai yin wa'azi wane ne alqur'ani ce kitabu nanzalnahu ilayka mubarakun hmm yace kitabu nanzalnahu ilayka mubarak shine alqur'an din kitabu nanzalnahu ilayka mubarakun am najalna amri salikal mufsin amri muttaqina fil fujjar kitabu nanzalnahu ilayka mubarakun كتاب أنزلنا إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكروا أولي الألباب شنو القرآن دي ساد والقرآن دي ذكر دي شنو للتابي wanda muka saukar maka ya rasulullah farkon rantsuwar mu da wannan harafi na sadi muka ce sad wal qur'ani di zikir din nan shine kitabun babban littafi anzalnahu ilayka muka saukar maka da wannan littafi littafi ne mubarakun mai yawan albarka a garin da aka so saukar da littafin inda aka haifi mai karban littafin ya kawo mana in kai sallah guda daya raka'a biyu sai a baka ladan sallah dubu ɗari irin ta Kaduna da irin ta kowane gari saboda garin albarka ne garin wannan littafi ne garin annabi Muhammadu sallallahu saboda albarkarsa in ka aikata guda ɗaya wanda za a baka lada goma a wani gari to za a ninka ne a baka dubu ɗari akan wanda za a baka na wani gari saboda gari ne mai albarka littafi mai albarka ya sauka a wurin saboda ƙasar da take da alƙur'ani yawan alkur'ani albarkanta ya fi wanda ba ta da shi da yawa haka garin da yake da alkur'ani da yawa albarkarsa ta fi ta garin da ba da alkur'ani da yawa haka gidan da yake da alkur'ani da yawa albarkarsa ta fi ta gidan da ba alkur'ani da yawa saboda haka wannan alquran littafi ne mai albarka mubarakun anzalnahu liyadabbaru ayatihi ko mun saukar da shi ne don a karanta idan an karanta kuma a yi ta bin ma'anoninsa ana bin ma'anoninsa ana neman gane ma'anoninsa ana bibiyan neman ma'anoninsa wajen malamansa waliya ta zakkara ulul albabi kuma in an bi ma'anonin an karanta an gane ma'anonin an fassara don malamai su ne magada annabawa shi ko annabi shine aka ɗora masa ya yi mana bayanin wannan littafi wa anzalna ilayka zikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun kai musu bayanin abin da aka saukar musu da shi sannan malaman su ko su yi ta istihadi su yi ta nuna- tunanin abin da ba a taba gani ba in ya- in ya zo sabo wani hukunci za a ba cikin hukuncin da aka sani to su malaman su za su sani su faɗi wannan abu da ya zo sabo hukuncinsa ya dace da abu kaza a ba shi hukuncin irin wannan kaza shine ake ce masa ijtihadi hadiullah alqur'ani wa hadiur rasula hadisi wato sunnar manzo Allah wa ulul amri minkum da ijtihadin malamai wanda ulul ulul ulul amri a wannan wuri na addini in an ce ulul amri wajen sarakuna ne eh, wajen jama'a su amma ulul amri na addini malamai ne fa idza ja'a amru min al-amni aw al-khawf adha'u bi wa law raddu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum masu istinbadi da ijtihadi sune ulul amri a wannan wuri to in sun karanta sun mana bayani mu kuma jahilai waliya tazakkara ulul albabi mu ko mu kawo hankula mu wa'azantu da abinda malaman suka yi mana bayani shikenan shikenan
zuwa ga shugabanmu maulanmu shaida yazmin bauchi allah ya kara maka lafiya da tsawon rai amin ina son shek don allah ya faɗa mini matsayin waɗannan mutane mutane biyu a cikin ɗariƙa a mutumin da ana wazifa zai yi magana don nuna cewa shi ya kai wani matsayi da kuma mutumin da ana wazifa za a kawo masa ruwa da kofi yana yi yana sha in ba laifi mun ma mu koyi da shi in kuma bai dace ba ina so shi imam bayan ya kai wazifa da lazimi in ana yin su ba a magana idan magana ta zama dole kar ta wuce kalma biyu ta zama dole kamar yaro zai fada a rijiya kamar makaho zai fada a rijiya kamar iska za ta wada takardun kuɗi ko takardun alkurani ko wuta za ta tashi to amma in uwar mutum zai magana ko ubansa zai masa magana maganar shan ruwa kuma shehu radiyallahu anhu yana cikin ciwon ajali har hannunsa baya iya jan carbi sai ya ce ya nuna a kawo masa ruwa kamun a kawo masa ruwan sai ya shiga lazimi mai ruwan ya kawo yana tsaye da ruwan sai da ya gama laziminsa da yatsu da yatsu da ya gama lazimin sai ya karbi ruwan sai ce na daɗe ina tsaye ce lokacin na ai ina lazimi ne sai ce mai magana ce mai lazimi baya baya shan ruwa ne ce walau jur'atan ko hadiya daya ko hadiya daya haka maka Allah ina fata shugaban mu zai min bayanin wannan hadisi wanda yake bat- a suke nema su batar da musulmai da shi Mm.
shine kullu muhdisin bid'atin kullu bid'atin dalala kullu dalalatin fi nar Kullu sai muhdisin ko?
eh Mm.
sai ce sai dan wadi haka ya fassara Mm.
muke son karin bayani a gare ka kullu kullu kullu mu- kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fin nar ai malamai sun sha yin magana akai akwai wannan hadisi amini shi ko hadisi yazo ami in an samu mai taksisi yayi taksisin sa to sai a bi taksisin ami yana aikin sa na umumi khasi kuma yana aikin sa na khususi wani hadisi yayi taksisin wannan ami man sanna sunnatan hasanatan فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجور شيء ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها فلا ينقص من أوزاره شيئا إلى يوم القيامة أو كما قال مما هذا معناه duk wanda ya fito wani abu sabo a cikin musulunci mai kyau to in ya aikata za a bashi lada wanda ya koyi da shi ma za a bashi lada ba za a rage musu ladansu don a ƙara masa lada ba ko an dinga bashi lada kin har tashin duniya wanda kuma ya koya mutane mugun abu a cikin musulunci shi za a bashi zunubi waɗanda ya koya musu ma za su ɗauki zunubi har zuwa tashin duniya ashe kenan shi yasa malamai suka ajiye bid'an ɗin hawa biyar akwai bid'a wadda take dole sai an yi ta bid'a da ba za ah, addini gaba ɗaya ba zai yi in an batta to dole sai an yi ta kenan kaga yanzu karatun karatun qur'ani na dabi bid'a ne karatun littafi na dabi bid'a ne shiga mota bid'a ne shiga jirgin sama bid'a ne to duk waɗannan in an bar karatun ɗatsi a ce sai irin mu ne yanzu in din nan da mu ne muke rubuta Qur'ani ana sai yanzu yadda idan nan na ake zan rubuta Qur'ani ka samu to in ba inji ya za mu yi in ka ce inji ai bid'a ne duk wanda ya karatun Qur'ani na ɗatsi yayi bid'a ya ya zama dan wuta duk wanda ya karanta hadisi na dafi ya yi bid'a ya zama dan wuta duk wanda ya karanta littattafan hadisi ko littafin furu'a ya yi bid'a ya zama dan wuta ina za a yi addini ra'ayi ba saboda haka malamai suka kasa abin kashi biyar bid'an da dole sai an yi ta musulunci ya zauna dole take bid'an da in an yi ta za ta taimaki musulunci to lalle ana son ta da ƙarfi kamar misalin bid'an karatu a kid- a gidan rediyo bid'a ne karatu a gidan rediyo bid'a ne karatu a talabijin bid'a ne karatu a cikin kasar bid'a ne amma kuma ai suna isar da aikan manzon Allah manzon Allah kuwa ce ballighu anni ku isar min da aikana to ta wajen wannan bid'a ce ta zama bid'a ne ta zama mai ƙarfi a yi ta don isar da aikan manzon Allah don isar da aikan manzon Allah dole ne saboda haka masu yanke wannan har suna cewa zikiri ma in ya zama na- na nadari kun waliye ne bid'a ne sun zama dan wuta wannan ba san addini ba sun muka zo a ƙarshe ni ne ina tuka mota sai na yi haɗari na tuka kamar kilo talatin ina bacci da na waye gari sai aka ce har na ma- na kashe mutum a wannan tuke mota mai ya mai ya zan yi
to kashe mota kashe mutum a mota akwai maganganu a kansa da yawa akwai wanda suka yanke hanya gajeriya suka ce ai ai a biya diya ai kafara akwai wanda suka nuna cewa ai shi ma a cikin motar yake shi ma a cikin motar yake to wannan dai Allah wa muradi alhamdulillah
Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mana addinin mu Allah ya kiyaye mana mutuncin mu Allah ya kiyaye Allah biya bukatun mu da bukatun wanda suke neman addu'a wurin mu Allah ba mu lafiya da zaman lafiya a kasar mu Allah ya karya kafirci Allah ya dauka musulunci Allah ya karya zalunci Allah ya taimaki adalci Allah ya kiyaye mu Allah ya ji kan musulmi maza da mata rayu da matattu albarka ne sallallahu alaihi wasallam. Allah ya saka iyayen mu da alheri da shugaban mu Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin إياك نعبد وإياك نستعين المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.